الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين bayan haka ‘yan uwa musulmi masu girma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wannan shi ne darasi na goma sha biyar a wannan jiko na sake da tafsirin ƙur'ani mai girma muna cikin sura ta shida al'an'am kuma za mu tashi aya ta 91 sha bakwai ne yau ga watan biyar 1445 ramadan ga shi nan yana ƙara karatowa allahumma ballidna ramadan sannan kuma ɗaya ne yau ga watan disamba 2023 a kalandar lissafin Grigori da na sha faɗa ta zama alaƙaƙai wadda akwai shakkar ta inganta ko bata inganta ba kalle ma dai kalandar musulunci kun ji kwanan wata ɗin to mai jan bakin da aka saba muhammadu sani sun tafi ta'aziyar rasuwar mahaifin ɗaya daga cikin ɗalibanmu a nan littaho wanda suke tsara mana rike kenan wanda suke tsara mana wato daura da muka yi na gare to mahaifinsa gare yake to ya rasu da haka sai suka tafi sai su mamun da awon suka je ta'aziyya da haka Allah ya ji ƙanshi su kuma Allah ya dawo da su lafiya da ba mu haƙurin rashi da aka yi hanyar kenan kullu nafsin la yaqtul to karanta kamar da kaji a rama ayat 91
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذقهم في خوضهم يلعبون آية تشسئ إلا ديكينا أتكون ون سورة تشد الأنعام الله يتسوى ما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره يعيب سكيمنت الله با قيمنتاوا da ta tantance shi Allah ta'ala dole ka kimanta shi ka darajanta shi shi yayi ka ya samar da kai ya baka hankali duk abin da ya baku numfashi farcen sosawa barci ci hadiya dandano wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha a takaice kenan to amma sai suka yi bakin kaza cika goge yahudu da kafirai da sarm mushrikai ba su kimanta Allah ba haqqa qadrihi haƙiƙanin cancantar girma shi da ya kamata yi saboda mai in tunda kalo har sun ce Allah bai saukar ma wani mutum komai ba wato suna kore Allah ya saukar da littafi wannan kuma suna inkari ne musamman kafirai yahudawa sun yi wannan to menene Allah ya saukar da zaka Qur'ani waye ce Allah ya saukar Allah ya ce masu wannan magana ba su san Allah ba Allah zai halitta duniya da rikita rikitanta da halittunta mutum da aljan sannan kuma a ce wato babu littafin da ke mutane sai yanzu ko mota aka kera tana da manual yi kaza kar kai kaza gida an kai yana san ce gaban da ake kunna kaza da kaza na ba to dan adam ke da hikima da basira tsara mutan shi Allah bai tsare ba kenan wannan tunanin wa ma qadarullah kun gane sabon ayatin iz tunda qalu suka ce Allah bai saukar ba ala basharin min shay'in ba wani mutum da Allah ba shi komai qul ya musu to ya rasulullah من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى أه توانيني يزود للتافن دا النبي موسى يكاو تند أليل تاريخ القرآن أدليل القرآن وقال كاشكوك يشاء أي باب والكتاب أي النبي موسى يزود للتافن التوراة أبن شريعة أبن حسكي أبن واشر كبير to kaga ya halatta ka kafa hujja da wani abu don tabbatar da wani abu ai bai taɓa ba ɗan shi kuɗin makaranta ba to waye biya kuɗin makaranta tun kiraci tun nasiri har jami'a misali ba nufi ba wane ne ya zo da littafin waye saukar da littafin da annabi musa ja'a ya zo da shi wani littafi wani littafi aka ba annabi musa Nuran a matsayin haske ne a taura. An gane ko? Wahudan kuma shirya linnasi ga mutane a wannan lokaci. Amma taj'alunahu qaratis kuma da littafin da aka ba annabi Musa qaratis kirbas qaratis jam'in kirbas ne kirbas paper takarda exercise aka kuka mai da littafin Allah abin kasawa a bebe aka yi wuya su to kaga nan ana gaya wa ana kwankwasar kan yahuda madina to amma suna nan ne lokacin da aka ba annai musa littafin ba su azai to ya ake adresu da su alaƙa su da kakannin su gai sadaka idan kakannin da suna kan wata hanya mai kyau ka rike tsakanin shekara dubu to ka zama bangaren su idan suna kan mugun abu ka bi su tsada shi kula da daya shi ya sa ita gaskiya in ta zo duk alaƙan ka da wanda ya wuce in ba a kan da yake musa ka ba shi in ya haife ka to bai halicce ka a san da wannan za kuskure ne ka ɗauki haƙƙin Allah ka ba bawa ibn al-qayyim yana cewa lillahi haqqun la yakunu li ghayrihi wa li abdihi haqqun huma haqqani la taj'al al-haqqayn haqqan wahida min ghayri tamyiz wa la farqa cikin duniya Allah yana da haƙƙi bawa na da haƙƙi nan yana nufin manzo Allah shi bawa ka sani haƙƙi biyu misali bauta ana haƙƙin Allah za ka ce kana bauta mai zalla ba shi ma bai ce ba zai yaƙe ka in ya ka alisa bai ce ba ya sa ba za ka rage na tunanin da ya mai zalla ba jahilci shirka ne wannan jahili tunanin zai da mai zalla ya ce wanda zai rantsuwa ya zai da Allah ko ya shi ka ɗauka so kake kuma ka faɗa shi ƙeya kaga haƙƙi amma biyayya haƙƙin annabi dole ka bi shi kar ka haɗa shi da wani malami ko wani wali kowaye ga magana annabi aje mutum ne ba ka wasu kai shirka shirkar mutaba'a akwai shirkar ibada akwai shirkar da'a masu shigowa ta bayan fage a daga wani wali ne a bashi matsayin annabi duk wannan suka garga a kur'an sunna aka rubuta duk aiki in ba tambarin manzon Allah ta yi wa su da'u kull qawlin inna qawli muhammad fama aminun fi dinihi kal mukhatib wanda ke da dahir da yake da mikami kami kami ce shi wannan wahayi ke zuwa ne kai wahayi ake maka a aina gani a mafarki a mafarki kace ai na gani a bacci kai ma bacci kace ai shi shi kuma shi ba bacci ba in huwa illa wahyun allamahu khalas dan haka kenan dahu kullu qawlin inna qawli muhammadin kama aminun fi dinihi kal arabtum saboda haka yani Allah ta'ala yake cewa na'am taj'alunahu qaratis kuna mai da littattafan da aka ba ku kawai a cikin takardu tubdunaha bayyana abin da kuke so wa tukhuna kathiran kuna boye da yawa daga cikin daga cikin nake cewa da ku ai ana mai yahuda mai yana magana kai saboda suna tare da kakannin su shine yake mushi da su arabtum wa ullimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum ullimtum ɗaliban arabiya suna kiran su ne lilbina ibil matrub saboda ka ce ullima ullimtu ullimtum ullimti ullimtuma ullimtunna wannan ana kiransa al-mabni lil maf'ul bai ce allamta allamtum bala idan ka ce ullima sai ka ce an sanar da shi amma allama ya sanar kina an san mai aiki to ku an sanar da ku malam ta'alamu abinda ba ku sani ba amincin ku din nan wala aba'uku da da ku iyayen ilimi ya zo muku tun da kun ji wannan kai manzo sallallahu alaihi wasallam na'am Allah ce qulillah ce musu Allah kawai kyale su na sha tambaya ba sani ba a musayar cewa ul ul ul a ƙorani guda na wasu inda zan ba ku asamin Allah ce ul ul sun kai suna wanda zai yi samuwa bare bari sun bani mamaki last week a maiduguri ne wannan tambaya majalisi da ta ce da wani kawo ku wasu har masauki suka yi malam ainihin samu alfarance kawo ɗaya ce guda ya ce talatin da biyar ce kai haba haba talatin da biyar kulakulai kuwa ɗaya professor ne na medicine a cikin hospital a maiduguri ɗalibi ne sai ce malam na samu 332 na ba ku amsa ba suna tambaye ku kuma tun daga 332 lalace un un canjin canjin kuma wannan shi ya fi kama da daidai ai shi kan shi mai 35 ce kai malam na yi kusa wacce ya kaji da ha gane ko un gaya musu Allah Allah ne ثم ذرهم كاليسوا في خوضهم cikin kwazara-kwazara ɗinsu da kwamata domin da kace kawo an yi karatu da hamini medigo hamidigo ba haƙi ƙasashiya ko hagwarwa ba la hamidigo shi ne suke kira bilha'il mu'jama wanda ke da duhu asalin khawf kutsawa ai kun ga kuka dauki tun daga aya ta 39 zuwa 47 a sura ta 74 suratul mudaththir ai kaga ai wuta Allah ta tsare mu za a tambaye su ma salakakum fi saqar qalu lam nakum min al-musallin wa lam nakun nud'imu al-miskin haka ne? sai ne wa kunna na hudu ma'an kha'izi wa kunna na kaddibu bi yawmin din hatta atani ka ga mahallin shi wa kunna na hudu to shi ne khawf na hudu mun kasance muna kutsawa cikin tsanna kutsawa cikin tsanna shi ne khawf idan ka sa haƙe kasar shi ya zama tabbi shi ya zake cewa haulun nabi haud na annabi alkawar za ka yi karatu da haƙarari ne kun gane ko ba ha mai ruwa ba in ka sa mai ruwa kawo mutu ya zama kusawa mutum ya ga barna duk inda take bita to shi ne Allah ce kyale su fi khawdihin cikin kutsawar barnar da su yar abu su kawai su yi kai lokacin da to lokacin da Allah ce kyale shi ah to ai ko mutum ne da ya fi ka karfi ta kowace ka tattare shi su kai ka bari ya ci abu kyale shi a to ka kafin da magana ne ka san ta kowace fuska ya nuna ka ta kalin shi kai ka ce kai ka wani ta fuka da shi to kaga gaman babu daɗi ko mu gane ba ne to Allah ya ce ku kyale su la ilaha illallah arabtum cikin wato hayaniya yal abu na sunawa ci gaba
وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون وهذا كتاب أنزلنا الله يقول وهذا شوف وانا وانا أنا كيش من اسم الإشارة the pointer وانا اللي تاني بكي هنوك يا رسول الله كتاب للتابي أصلا كتاب أدوكو لغا كتبه كيف أجل كتيبة الكتب الشيء المتجمع لأن الكتاب جمع أنواع من العلوم مكتوبة في مكان واحد عرفتم؟ الله يشون للتابي شنو والتابي أكيد فيه يتي ألف لام من ذلك الكتاب كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولي الألباب Allah ce wannan littafi ne da muka saukar maka ya Rasulullah mubarakun littafi mai albarka wanda ke da haƙoƙi da yawa haƙƙin ƙur'ani na farko na ne haƙƙi na biyu karanta shi haƙƙi na biyu na uku karanta shi da tajwid haƙƙi na uku kai shirin ana karatun shi haƙƙi na shida kenan ka zamanto kana ta dabbobin ana karanta shi akwai guda goma sha shi littafi ne da aljannoma da suka ji ana karantawa suna zuwa sun an suke kuma ana so kana karanta shi wato garin da la'akari da darussan misali afala yanzuruna ila libili kayfa khuliqat mutane su kalli ya Allah ya rabu ne kaga wato darsi su kalli tausayi wa fil ardi ayatun lil muqim wa fi anfusikum asratun to shine littafi mai albarka in ka karanta shi wayar ka zai karu ba wayar sharri qur'ani ke ka karanta shi za ka ƙara samun nutsuwa kuma hankalinka zai yarda Allah qur'ani kana cikin damuwa mun ce da duniya kuma ka ɗauki ƙurani ka ta Allah Allah dole damuwa ta tafi kawai shi yasa rashin iya ƙurani haɗari ne ga Allah a ce ba ka san tajwidin karanta shi daga cikin haƙoƙin ƙurani ba sai ka san ƙa'idar furta kowane baki ha ha ha ha ha ha ƙurani ba kawai sai kai ba an gane ko wato tajwidi ka san al-makharij da hukumul huruf kaba qur'ani hakkin shi yace wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazim man lam yujawwid al-qur'ana afimu li annahu bihi ilahu anzala wa akdama minhu ilayna wa sala tajwidi dole ne a rubuce to ka karanta babu ka'ida ba zai yi ba الحمد لله لا بزيد رب العالمين بزيد رحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا بقران ولا بزيد سنة الله شيء مبارك the blessed book ba shi dole ne ka koyi karanta shi daga cikin hakkin ƙorani ka san tafsirin shi daga cikin hakkin shi ka koyi larabcin da da shi aka sauka daga cikin hakkin ka koyi kuma na hawan ƙorani daga ciki ka san mutashabi fannoni ilimi wajen guda sha biyar malamai suka ce kafin ka fara tafsiri saboda fage ne mai wahala in ba haka ba Allah ga abin da ya suke a ga abin da ka ce na sha ba ku misalin wani mutum a nan ofin ofisi na zai yi shekara takwas ko goma sai ji yana karatu ne na ci sai ji yana cewa ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم لا تسألن مالا سيدنا مالا يا هذا سيدنا القرآن لكي هنشر وتنبوكو بعربية تكاكي هنا كرانتو لبكي بوكو translation kuma wajen la aikin da boko ne l-a-l-a shi ne zai yi ce la zai ce la Allah cewa latus aluna wallahi za a tarbi ce ba za a tarbi ba la Allah na tabbatarwa yana kore in ce la ina ai malam sai na fito sai na same shi da qur'ani da mutum boko sai malam ya sami sai ba sai mai ce wallahi malam ni babarbare ne tashin lagos na girma a su musamman na karanta ƙwararra Allah sai ban tausayi na tausaya ma kai na kuma tausaya shi shi sa na dawo a ne sai to ai Allah yana rantsuwa wallahi la tus'aluna sai an tambaye mu kai ku kana la tus'aluna ba za a tambaye mu sai na ga dan girgiza hakan sai abin da ka faɗa ko da kai ba mu na farko ba Allah na kuma ce to a inda yana kana son ƙur'anin to ai karka zama self-taught ka koya ma kanka da kanka ka ne malami ba ai shi yake to kafin ya zama ƙur'ani ya mishi albarka mu sabar shi yana daga cikin hakkin ƙur'ani kuma wato ka girmama shi ko ba na sha faɗa karka sa yawo ka je ƙur'ani ko da takardar ta yi santsi ka san da za ka yi karka sa yawo yawo ban ce da ku da yasa amma rashin ladabi ne ka labuta kan takardar da takardar kuɗi ba a sa yawo ruwa ake sa a cikin roba saboda tsarkin kuɗin ko kuɗin kuna da tsarki kuɗin ba da tsarki ba daga cikin haƙƙin ƙur'ani karfa kwanta kafa kana hannun shi daga cikin haƙƙin ƙur'ani karka sa karatun ƙur'ani shi ne rigin tambayin Allah wani shi wani shafa da abinci haramun ne saboda dalilai guda biyar daga cikin haƙƙin ƙwar'ani kamar da shi shi ne tsarin mulkin shi ne rodma ɗinka aina haƙoƙi ne ne daga ciki ka koyo shi kuma ka koyar da shi saboda alin sai na wani ya ce khairukum man ta'allama al-qur'ana wa ta'allama shi bukhari muslim طيب وهذا كتاب أنزلناه مبارك wannan littafi ne mai yawan albarka da muka saukar da shi musaddiqul ladhi bayna yadayhi kaji sifa qur'ani ne bayan Allah ya ce shi mubarakun kuma sai ce musaddiqul ladhi bayna yana gaskata littafin da suka zo kafin shi shi yasa a cikin qur'ani an ambaci linjila da linjila da qur'ani wani riga su kama mu an umarce mu yi imani da linjila mun yi imani da linjila a yadda take ba bible ne ba nan ba linjila ba ce dan an canza an jirgita an harrama an yi ƙarfi mun yi imani da attaura wadda ta zo kafin qur'ani ita ma an canza shi Allah ce qul fa'tu bi tawrati fatluha in kuntum ku zo da attaura wannan ku karanta wannan kuna da isa an canza su amma shi wannan littafi ya fi ƙarfin a canza shi ƙasashe sun yi ƙoƙarin rubuta ƙor'ani na su a aikin banza su kai bai yiwu ba ɗaya daga cikin malamai ke ba da labari ya ce ya kira wani mai hude ko wani mutum ya musulun da sai bayan shekara ya ce to na zo musulun ta to ai bara na kira ka zuwa ga addinin gaskiya ka biye ce baya abin da ya faru sai da na je na jarraba ƙur'ani sai kamar yana yace zuwa ne na dauko kofi na linjila na cancanza na kara na rage na binding na je kasuwa na ce haza hol injil kirista na gani suka dauka aka fara kisan da shi masha Allah hollywood bayan kuma na canza masu kasa gari yace ya sake daukan a taura ya mata haka da kuma ji aka ga wasu ta a taura ya ce amma na dauki qur'ani ne haka ina zuwa da shi yaro matashi ya kalla ya ce karya ne ya da ke fuskata da shi ce ka zara ka shi ya ce daga nasa hadal kitabu mahfuzun inda rabbi wannan littafin is protected inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lakin mu ka saukar da qur'ani ko za mu san shi mubarakun na daga cikin zarafi ka ga yaro da shekara goma yana muka ruwan ƙwari a kuma bai duba ba littafin da ke da wannan gasa babu shi babu ne kawai min hindullah shi yasa ita kanta sunnar annabi Allah ya kare ta wani dan bid'a zamanin Harun ar-Rashid yace ya kai khalifa ko da ka ce a kashe shi bayan kin garo hadisi dubu ɗari ne ma annabi kariya la ilaha wallahi ma ce ko kai akwai abdullahi ibn mubarak da abu isa alhazari danka gwara zane za su yi hadisan tsariya kai bayan daya su fitar da shi su fitar da amma to yin sai an kashe wanda ma amurka to suka ce kare sunna ma bangaren kare ƙwari saboda sunna ita ke fassara ƙwari وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون سورة النحل آية 40 annabi shi ke bayani kenan a shi kare sunna bangaren kare qur'ani ko ba extension qur'ani mubarakun ne mai cike da albarka ko ya ma yan qur'ani duk gida a samu wannan zai duk gida mata aure ta samu whiteboard tana tsara ma yadda ƙorani izini biyu abin da afon aya biyu Allah ba zai gaba mushkilar idan sun yi ƙorani suna shi ne mushkilar in bai iya mutu ga makarantu birji ko ina kai suna haƙƙin yaro ne yana bin bashi shi sa kuma nake ta magana irin waɗannan ba a bashi muhimmanci ba su ne ilimin ba a gun 'yan duniya ilimin shi ne turanci ka samu kafin wani ka samu rudu a yi ta sata shi ne ilimin ke yau sata ba akalla ne a yanayi irin na nigeria a gani ba magana abin nan ba ne surafin ƙorani a tsari shi allah ka ba mu ikon kiyayewa mun kai ƙarshen ayar? walitun zira umar kura kuma walitun zira umar kura wannan littafi wanda ke gaskata waɗanda suka zo gabanin shi na biyu kuma don ka gargaɗe uwar alƙaryu wacce ce makka makka ita ke da wannan suna ummal kura the mother of cities ita ce ummal kura an gane ko kuma suna cewa a binciken da suka yi makka ce tsakiyar duniya kuma ita kaɗai ce ke da gida mai ban mamaki yi ba mun sannan magarba ba ina muka kalla na gabas muke nufi ko ka'aba muke ne to me yasa kuka ce gabas me yasa kuka ce gabas yawa saboda geography ma'ana dan ka'aba tana gabas da mu in ba haka waɗanda suke gabas da maka yamma suke kallo da muka je ta'if hajjin nan da ya wuce sallah da muka yi yamma muka kallo ta'if tana gabas da maka kenan ashe alwadu'ul geography shi ya haifar da haka mutanen madina na suke kallon arewa don suna ku ya sana tsoron mu muna kallon gabas saboda ka'abar mutana gabas haka ne yawwa to saboda haka ya jama'a don ka gargadi mutanen da ke uwar alƙaryu gaba da makka ke makka in ka kalli alfarmarta da kamalarta da cikanta da batsewarta da kwarjininta da prestige nata sai ka ga duk wahalar da ka sha a cikin sun tsawafi ka ci ka na gari kana dawa gida su gari inda za ci a koma su gari kana shawar wannan sirri daga na kai ci ya Allah masha Allah haka Allah ke shawar shi sa Allah ta'ala ce ne wato wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahum al-khiyara Allah shi ke halitta kuma yake zaben abin da yake so ya zaɓi maka ta zama uwar birane ya zaɓi ƙur'ani sama da littattafai kaga waya khitara ya zaɓi da yake kadar sama da dukkan birane ya zaɓi juma'a sama da ranaku ya zaɓi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbuka yakhluqu ma yasha'u yakhtar ya zaɓi ruwan zamzam kalli dan zamzam akwai daɗi a baka in ka kamanta da abin nan to amma shine mafi alkhairin kuma ruwan zamzam to Allah ka zaɓe mu wajen aikin kirki ya rabbal alamin saboda ka ka gargadi mutanen maka wa man haulaha dan ka ci abtu a shi yasa zan yi maka ya misali da su wa man haulaha da wannan da jijiyoyi kaka ci jijiyoyi ana nufin jidda ne kawai da da damma da sauti haula duniya ga wani haula ko galiba wa yutakhaffafu an-nasu min hawlihim ba sa gani mun ba su wato ka'aba ne cike da amana mutane a sauran sassanin duniya suna gama da insecurity makana da ainihin tsaro ba sa gani amma ga Allah ce min hawali mai arabtum saboda ka gargaɗe ainihin makka da wanda ke kuma wallazina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi wadanda suke imani da ranar lahira Allah karke mana imanin mu lahira ɗan uwa ana nufin abu na ƙarshe ita kuma duniya ana kiranta duniya wai saboda dunuwa saboda saurin ƙarewar shi sa ke duniya daga daniya wadda take ta ƙasa mai saurin wucewa ita kuma lahira ma'ana ta ƙarshe da ba ta da ƙarewa in alkhairi ne shi kenan ba karewa Allah ka bawa in sharri ne kuma na ubi billah arabtun saboda haka ya ne ka gargaɗe su waɗanda suke imani da ran lafira suna imani da ƙur'anin nan wahum ala salatihim na'am yuhafizu su ne waɗanda akan salloli suna tsarewa suna tsare sallah tsara sallah lokaci biyar in ka ce tsare ta don ya ce yau wanda zai tara sallar azahar la'asar magarin ba a ce in je gida na yi ya tsara sallah Allah ya tsara dalilin shi aiki ya mai yawa ta kaga ya zaɓi cikin shi ai kana aikin ne ka samu abin kaiwa ba gidan ka bautawa ka zama bawon aiki ba bawon Allah ka gaba ka kanka ne ke mace a gida ba za ki ci aini gida na zuwa ni sai na kare mai abinci don kada ya gushi a ki bar sallah tsoron bishin sa kike ba na sa insha Allah ki to kaddara ya dawo sai Allah ya kashe shi bai ci abinci rayuwa hannu wata to wannan muhimmin lamari ne wannan zai sa mu taho da wata magana sai ka iska an taso daga kama ce gaskiya ba za mu tsaya sallah ba sai mun je ibada yayi ifa ai matafiya shi hukuncin matafiya ya daga inda za mu bar kano da misali karfe goma a mota za mu tafi lagos misali sallar azharar ta yi muku mu ɗauka a abuja in ka bar kano goma zuwa abuja azhar ta yi za ta yi to to ku ba abun za mu lagos ce ne to ba za ku za ku sallah a zara ba sai ku jinkirta a zahar saboda kuna cikin halin kar ku sallah ce ku bari sai kun kai inda la'asar ce ne mu dauka kamar jaba ko kuwa gashi nan dai hanyar kusan kusan sai ku tsaya ku haɗa azafi da asali sauki ake yi har mu ci a mu gaskiya bari mu haɗa mu sake barin magariba sai mu ci a kan kai rashin ba to a yanzu muka tsaya sallah akwai wanda suke ba musulmi sun fi ce ta lalace inda ba musulmi ba duk da rangwamin da aka yi muku akwai masu haka wani kuma ya ce wallahi ina Allah na in tabi saboda na rasa lodi za a zo da kala yau to kuskure ne ka tsaya ka yi sallar in magariba in kuma ka bar kano da kuke yi wani misali bayan sha biyu da kwata za ku tafi lagos to sai ku janyo la'asar ku yi tafi da suri kyau shi ne jan ku takdimu takhir to na iya yin kasar suna kano ra'ayi mafi kyau ba suka ce lokacin da an sassa ya bar madina zai tafi aikin hajji a zahari ya yi cikakkiyar azabaka a wani amma da yake zulfa laifa to sai raka ne mona yake su fahimta da aka yin za ka tafi daga nan ka yi tafiya masu ganin aikin da dai niyya ta ne na tafi kasar ya kawai ba ma ja inda yau amma kuma zuwa da asalin magana ka yi ainihin azabi cikakkiya ne so ka janyo la'asar da ka kasar da lokacin ne a rafton kuma ka so ka bar azabi mana in ka je wajen gari misali wanda zai zai su ke bare bare tukun kora ta kora cikin sanar shi lafi amma masu cewa idan ka dawo wadda mashigo da maganin tafiya kuma in ka dawo daga tafiya ka sauke sallah ka daina kasar in ka ga alamun garin da kake rayu su kenan ka tafi daga kaduna sai ka zo ina za mu ce kana dawaki kana da alaka da su kan ko ko dai ainihin seven up da seven up aikon santa da kwanar dawaki wacce ce tafi a ce tana har kusa da kano kuma wacce za a ba ta hukuncin kano gunduwawa in kai gabas nan ɗan yanzawa kano ce za ka ba ta hukuncin kano mil tara buk new south bukaba barracks to duk waɗannan sai ka kalle su yanzu ka yi kasar da ganin zuwa biyu faɗa mana kaga idan kana da gari wanda girman garin ya kai kai kilomita 100 ba kai su ba kana magana irin su tokyo wasu ba wakacin girma irin su new york misali ko kanan tamu idan ka tattaki sai kuwa kashi kilomita wajen hamsin daga nan zuwa can na zamani ko ya yawa ne to mu dan rage to kaga amma ba za ka yi kasar saboda kana cikin gari ne amma kana fita kasar Allah ka samu da yasa saboda Allah ta wani Allah ke cewa su ne wanda suke tsara sallolinsu suka ce na daga cikin tsara sallah kana jin tsariya masu yi ko zagayawa je ka kusa da ruwa saboda ka tsaya kana sallah kana ta sukurniya zai sa tsara sallah baka tsare har suka ce in aka zo sallah ga abinci ya zo a tsaya a ci shirin suke sa aiki na gaba da sallah wani Allah ya ka dangantaci وما خلقت الجن والانس الا ليأكلوا الله لا يسجد الا ليأكلوا ashe an ce ka ji ne don ka samu energy ka zama energetic ka yi sallah mako ka ce sallah shi na gaba da sallah Aya. sun duk abin da ya ja maka wasa kana sallah kawai ko littafi ne ja ka kare shi yasa daga ashe muhimmi ne don ya ce suna tsarin sallolin su ba daidai ba ne kana sallah kana yi wa duba agogo kana ka ɗauki hankali Allah na son ka ba da kad aflaha almu'minun alladhina fi salatihim aya ta
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته ومن تستكبرون أظلم ممن افترى على الله كذبا وانيني في ظالمتر كنش سمد واندي كيكي كريا جينا معي بابش نعم تنجي كريا يشير الله za ka ji wasu masu addini ce ai god has spoken to you yesterday Allah ya gaya mu suna nan makarita da sunan wani suna men of god ana samun su biyu kusa da yawa cikin musulunci ma mana ya ma Allah ƙarya ka ji daga zancensa ya ce ai na ga annabi annabi ya gaya maka kuma annabi da ima Allah ƙarya to Allah ya ce wane ne ya fi zaluntar kanshi mimman iftara ala Allah kadiban yanzu boka ba yana ma Allah ƙarya ba? boka in yace ai ya hango za ka yi arziki haka ya ƙarya saboda gaibi wa ya san gaibi qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaib illa Allah saboda ka waye fi zalunta kai sama da wanda yake ke tsaye da gana ma Allah aw ko kuma kare shi ko he ilai ai an min wahayi an gani ɗaya daga cikin magabata wani ya ce a gaban shi ya ce an mai wahayi ya ce gaskiya ne aka ce mana ya ce gaskiya ne mana ai wahayi iri biyu ne an gane ko akwai wahayin rahman da wahayin shaitan su shaɗan ne mishi wahayi so ku kyale shi kawai an gane ko tsoraka wanda ya ce an mai wahayi walam yi wahidar shan bayan ba a mai wahayi komai ba wa man qala sa unzilu mithla ma anzala Allah haka wane ne yafi zalunci sama da wanda yace zan iya saukar da misalin abin da Allah ya saukar na Qur'ani Allah ya ce dukkanin su babu azzalimai irin su arabtum walau tara ina ma da za ka ga idin zalimun lokacin da azzalimai fi ghamaratin maut lokacin da suke cikin ghamarat magagin mutuwa ƙur'ani yakan so ya ja hankalin sosai ina ma da za ka ga ma'ana da za ka ga azzalimai kafirai da mushrikai suna cikin magagin fitar da Allah wal mala'ikatu mala'iku kuma a lokacin basitu ilaihim ai menene aidi malaiku suna miƙa hannayensu zuwa gare su suna akhriju anfusakum rawukan na ku fito da su wato wani irin yanayi ne mai ban tsoro Allah ce da za ka kalli yanayin da amfanin kafarin jahire lokacin da ba su wani irin scenario ne mai ban tsoro kaga ai ba su da iko su fitar da rai a ce ku fito da ranku ko mala'ika shi ke ɗaukar rai ɗin wato wani irin umarni ne na gajiyar da su kun gane Allah ce to da za ka ga wannan yanayin da za ka gani da ka ga abu mai sa tozartawa da razari saboda sun tozarta rayuwarsu a rabton wani mala'ika wake ɗaukar rai ai mala'ika ne قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون سوره 30 دي سوره السجده يا موسى ملائكه متوا ne ya rabu an da yawa ko ta shi bare dai bane ba abu da kafa sabura to za ku masa ina fata an gane ko to sai Allah ya ce walau tara da za ku ga lokacin da azzalume ke cikin gamara magagin mutum mutana da magagin ko shakka ba wani irin yanayi saboda ido abin da yake kallo ba ku yake kallo wata duniya yake kallo kuma da ya Allah akbar an mamaki da wuce dole mutum a kawo mai abin da bai taɓa gani ba a rayuwa na alkhairi Allah ka samu da alkhairi ko na sharri wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid abin da ba wani daga cikin abin da ke taimaka ma fitar rai cikin sauki yawai ta faɗin haukala la haula wala quwwata illa billah daga cikin su ya musulmi zai mara zana kana da la haula a hannunka Allahu akbar la haula wala quwwata illa billah da za ka ga azzalimin fi ghamaratil maut a cikin magagin mutuwa mala'iku suna miƙa hannu gare su suna ba su umarni na wulakanci a khirjo an fasu ku kawo rawukan nan al-yawma yau tujzauna za a yi muku sakamako na azabal huni azabar wulakanci aka kafirin da zuke zalunci su ki amana su yi makasa shi mulkin mallaka su kashe da kashewa Allah ce la tahsabanna la ghafilan amma ya'malu zalimun kar ka taba tsammani Allah bai san abin da azzalimin su inna ma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar Allah ce yana ba su jinkiri saboda wannan rana su cika rabba babban lokacin su shi sa kar ka yi zalunci dan kar ka zama cikin sauri kar ka gora zalunci raftun saboda yau za a saka muku ainihin sakamako na wato azabar wulakanci bima kuntum taquluna ala Allah ghayra al-haqq saboda kuna faɗin ƙarya dangane da Allah wa kuntum an ayatihi tastakbirun kuna kuma girman kai dangane da Allah menene girman kai girman kai shine batrul haqq wa ghamdun nas kin gaskiya da rena mutum kana ganin kowa bai isa wasu a wasu ko gaskiya ta zo ta ƙi karɓarta sai ta kalli wa ya faɗa saboda ta rena korowar shi da matsayin shi a cikin society a ba a ma gaskiya gaskiya in ɗan da ka haifa ya faɗa sai ka faɗa saboda gaskiya ta girme ka so kan ka kalli wa ya faɗa da haka malamai ke cewa in ji abdullahi na gwandu ولا يطاع عالم في باطل والحق مقبول وإن من جاهل yace ba a bin malan kan barna kowai wal haqqu maqbul wa in jahil ita gaskiya a karbe ta ko jahil ya fare na fata an gane ko lokaci yayi kuma dama na yayi sauƙi a kuma don koma kan abin da mun tattauna a yau saura kai wata da kwan din ba sai kenan na wannan sai kuma wannan Allah ya sa mu dace ya Allah ka azumta mu da karatun Qur'ani yanda kake so bayan da muke so kuma ka azumta mu da aiki da shi ka ba mu fahimta da kowane baki kowane harafi kowace kalma kowace aya Allah ka rubuta mana ladan da kake rubuta masu karanta wannan littafi ana allai wa atrafan nahar akwai bayin da yau juma'a nan sai su kashe da yin sanar Allah irin ba ku labarin ɗaya daga cikin manya-manyan limaman ƙwa'ari imam hamza ibn zayyad yana cikin alkura'ul ashara yana cikin malaman kara'a guda bakwai din hadda ƙara ƙoƙarin su abu jafar sirrin shakzon ma'as shi hamza din nan ba mutumin kofa shi ne shatubi yake waƙe shi ya ce wa hamzatu ma azkawa min mutawarri imaman saboran lilkurani murattila cikin ɗaliban shi sai ya karanta da isa muhabba sai ce imamu hamza allah saka maka da alkhairi yanzu na zama hafizin ƙwa'ani ga wannan sai ce a ƙubillah da kika su kama sai ce na yi laifi da ce ka laifi ba ne za ka ba ni kuɗi don na haddatar da ke ƙwa'ani sai ce malam wasu suna karɓar ra'ayin su ban sauke su ba amma ne tabbacin karar da na yi ne wannan ya zama hujja ta gaban gaban halarar tashin kiyama ya za ka bata da hanyar sa sai tashi hamza cikin limaman kira'a mutumin kuma wanda ke yawan sakta a cikin wato alifar da hamza to shi ne wani almajirin shi sai lalabo sai ji yana sallah cikin dare ji yana ta sabon kanka shi ya yi nan ko kame su ya yi karatu da nisa wani mafarki mai ya tsora tari su mana kona iya je ce yi na yi mafarki ne sai na ga kamar kiyama ta je ma muhammadu kuma Allah na ba da lada da tukunci da yabo da girmamawa da ma'abuta Qur'ani sai gani wani hamza da ziyar Allah da kan shi ke tambaya ta mafarkin shi wa ya san tafiya Qur'ani ya faɗi malamin shi ya haya shi kuma daga hali ya danganta zuwa ga Ishe shi kuma annabi wa ya ilmanta da shi ya san zubure shi kuma zubure ne su tsoron iji ina jin nauyin ce an ta sai kai ne ba zan yi ba sai ce kul an ta ya hamza ka ce ni din malam sai ce sai aka buɗe min turare irin na aljanna ana gungura min Allah na maraba da kai hamza da karatu la ilaha illallah Allahu akbar ne sunan da Allahu akbar la ilaha wa hamza tuma azkahu min mutawarri imaman sabura qur'ani murattiba haka shafi ne suna da irin wannan kisan shi da yawa lokacin mafarkin sa da har bayu bishara ko kai dinnan Allah ya ga dama nuna maka idan zuciyar ka tai kyau sai ka zama mai ya wa gardi ga shirin kana karatun ba kuma ka tashi da jikin cikin karsa shi wani yana daga cikin zuciya kai mafarki ga shirin kana umarni da mutu da hannu ha qur'ani kuma da mutu ya daga shi ya rubuta shi Allah ka azza da karanta shi ka ba mu ikon kiyaye shi sannan ka sa mu yi da shi mukiyayi karkai da shi Allah ka samu zaci hudubar mu da sunan ce magana ne kar ku manta mun kwana aya ta nawa da tsare to sai ka siya barka na wasu yin Allah ya fara barka na yi magana ne da zan maudu'in hudubar ta mai yace kuri mata 'ya'yan gatan musulunci ya mace 'yar gata ce a musulunci duk kudinta ba a ɗora mata ciyar da abinci a gida nauyin na kan miji amma wannan bai kore bai hana ta ta taimaka wa miji da abin da Allah ya hore amma a matsayin wajibi ba nauyin ta bane kaga ta da ita da namiji duk ɗaya ne wanda ya fi wani wanda ya fi wani tsoron Allah dan ya ce inna akramakum inda Allah ya tsarakum inna Allah alimun khabir sannan a ayat 35 Allah ya ambaci sufofi guda goma duk inda ya ambaci namiji sai ya ambaci mace إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرة سببنا بوما أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيما كما آية تصفوني صفوة مجي نانا أم سلمة to shi ne mulki cewa babu addinin da ya wuce gata irin musulunci akwai surar sun da gudan surar mata babu surar mata mace in tana da uzuri da larurar jinin haila sallah an yafe mata kuma in uzurin ya kawo ba za ta rama ba ba za ta rama sallah mai jini amma za ta rama azumi kai ga yami inda aka yafe maka sallah ciyarwa shayarwa komai kai za ta yi nuna kayarwa a ragon layar a ragon sunan kai ne ragon layar kai ne bil ɗin wuta kai ne na ruwa kai komai na kai kudin makaranta kai ita sarauniya ce allah ce ta hidimta maka to shi bature dan bakin ciki burin shi ya za a yi a samu wannan ki fito ki sha wahala ke kuma sai kika riga jiki ka fara tura dan gwalin ki kai shi saba in kun zama lalatacciya aka rubuce ki aka ce miki ai duk abin da dana mai zai yi mu ma za mu yi ba ai mun sha gani ana aikin hanya ana cewa ku mai da hankali men at work ba cewa women at work to me hana duk ƙarya ce ba kwalin bula ne ba ko guda haka dole ne a kiyaye a zuna gaya muku cikin mata na na aisha hadisan ta dubu biyu da ɗari biyu da shi ne wannan ba irin ne malama ce faqiha na na ummu salama hadisin sa ɗari uku da ƙari kamar yadda baqi ibn makhalad ya tabbatar cikin hadisan Aisha din nan akwai 170 da dukkan su muttafaqun ne alai kuma na gaya muku nas ta farko mace ce a tarihin nas ba ta ce umar ba a musulunci aka fara sa wace ce wannan nana rufaila bintu sa'ad al-ansariya al-madaniya tsakaninta da manzala shekara hamsin ya ba ta hamsin an haife ta a 620 bayan hijira a shekarar baturi idan ka ce florence nightingale inda gaba ya turo a yi florence an haife ta shekara ne 1820 tsakaninta da ainihin na na rufai da shekara 2,200 aljazeera sun yi documentary a kan nanar rufaida suka ce wanda ta fara yin asibiti cikakken asibiti a zamaninta kuma da kudin aljihunta take wa marasa lafiya jinya lokacin da sa'ad ibn ma'ar aka cillara mai kibiya ta katse masa alakanin alaka zai rasu amma bai ce rufaida ɗauke shi ke sa cikin masallaci ke yi shi magani har ake yi duk wannan ba jin labarin su saboda suna dangantaka da musulunci ana su duk kumancin abin da kuke na faɗa da sunan ilimi ko an na faɗa akwai wata yarinya ana ce mun kada wannan kusa kusa ana ce da ta hasi ai karatun qur'ani ina ji da gwamnati ce ta karanta suratul najm karatun ya yada kasan nan ka shiga ne za ka ji karatun amma me yasa ba kira ta jaruma ba me yasa ba mutum da qur'anin ba sai a dauko muku wata bakada musa tsirara a ita ce kofin olympic a germany and so on a rigimar saboda a yi musulunci ta rabu da shi kun gane ko saboda haka abinda muke cewa ga musulunci nan ya mutunta ƙyamarsu na na maryam misali mai da mu baya kaɗan ai namiji ta gan shi san ƙamƙam ya tsaya gabanta mai ta ce inni ya otu bin rahmanin minka in kusta taqiyyan qala innama ana rasulu rabbiki li ahlalaki wa la tasahara anna yakuna li gulam ولم يمسسني بشر ولم أكبر في أول سامدان نجي بان نجي بتابير مسلم شيء كتير دورنا مزيا فدون أنت مسك الصناعة يعني abin da ake kira women empowerment wanda ta fara wannan a kasar hausa ita ce nana asma'u ɗan shehu ɗan foliyo a 1833 kuma zaka min lissafi 2023 minus 73 za mu shekaru na wuce quickly kuma na amsa na'am ya kai haka 190 to shi kafin ka zo kai magana wani mai empowerment an riga ka a kasar musulmi ana asma ka san yan taro ta kafa abin da kira 'yan taro mana 'ya'yan taruwa mata a lokacin daular sakoto khalifai ta karantar da su sana'o'i da addini aka kira shi empowerment and education zallar addini ne ba ku shiri da za ku ɗauko saboda ƙasashe na sun ce ga abin da muke zo shi za ku yi na'am akwai ci gaba ciki akwai gine-gine amma ɓangaren cikin ɗan adam kawai kuke kallo manufarsu su yi attacking din ruhin ko ba ku kallon wani waye ce da ku malamai ba sa sun ci gaba ai su ne kan gaba to ci gaba ya zo malamai za su mai da hannun agogo ba a'a malaman hannun agogo ne suke turawa gaba tura shi gaba kuke fara lafiya kai ne baka fahimta ba ka tsaya baya saboda ka zama ke dawo min addinin ka amma kamar yadda na faɗa inda za ka ɗau cikin kunshi na kamfanin na ita ne wannan shiri na faɗa 2.1 so muke ainihin a samar da yanayi na canza religious narrative yara kwakwalen yara saboda takunkumi na addini haka suka ta a cikin kullum su kuma gaya musu muka ce kun ga wannan to sannan muka ce to wani addinin ake yi musulunci domin da kuka fara aiwatarwa inda musulmi suka fiya kuka fara kano kaduna kaduna kebbi nan ne babu daya a enugu babu daya a port harcourt babu a nan kuka fara ko da sun zo daga baya suka zo a shekaru muna da haƙi mutum baya dole ne kamfa kamfa a zo a zauna in dai magana ake ta ya mace na gaya muku hadisi na aisha ta ce wacce mace ta zo wurina da ƴaƴanta guda biyu mata kuna ji na tana cikin yunwa ta ce sai ta roƙe ni in ba ta wani abu aisha ta ce ban da abin da zan bata in ban da gurasa dabino kwaya dai na ɗauka na ba ta matar ta ɗauki dabinin ta raba gida biyu ta ba ya yanta ne yau dabino kwaya ɗaya menene shi ba ta na ta ce ta ba da tsari ba ne ta ce haka matan nan ta ciyar da ƴaƴanta biyu wani dabino ta fita سلم يشتري تشي فحدثته بحديثها na ba shi labarin abu sai sun ce ai duk mutumin da aka jarre shi da 'ya'yan nan mata ya kyautata musu kalmar kyautatawa ilmantar da su tarbiyyar su za su zama shamaki gaba da shiga wuta suna su manufar ba magana ba ba su da wata magana wajen layara kawai a ɗauko yara ɗin wai a ba su empowerment har ma abin da ake faɗa a koya musu tawaye da yayansu kuna yana tabar act kama mun tabbata abin da za a yi a misali kamar jihohin mu na muna da musulmi masu kishi sun ba mu tabbas wallahi ma da ba za mu amince na mai tabbata alhamdulillah muka ce to Allah ya tabbata to malam kuma mun yi magana kan hijabi to ga ma hijabai muka ce to ai hijaban da ma kuke son ku ba su ba su ma cika sharuɗan musulunci ba hijaban ɗaya ke na biyu duk hijaban kun sa ai sunan agile agile world bank a jiki wannan hijabi ne kenan kuna tallata program ku cire wannan sunayen ku yi hijabi burum burum har ƙasa ƙara lafiya ba ainihin wani abu a ciki in ba ka ma zama wani sun zuci kuma sannan kamar sai zama kamar yele ne kuke yi wanda kuke son araba masu wa ga sunan kun ba alhamdulillah a mai da muku da su amma me za mu yi da su haka na gaya mai ɗan da rubu ko ba shi da rubu ko ba da rubu a tsaya a bi Allah sau da kafa duk abu da ya ciwo mana daga yammacin duniya ahalan masala amma sai mun tsara ya mun tace shi insha Allah ya dace da addinin mu da mutuncin mu da culture din mu otherwise back to the sender ba mu bukata so da haka ya mace a musulunci tana da musulunci shi ya sa yau nake so mu yi mai ‘ya'yanmu addu'a ga wannan littafi wa zai karanta mishi ku duba da kyau rubutun watsal-watsal ne wa zai karanta to ba samu ba to na faga gwale ido da yawa yau eh ba mai karantawa ya jama'a to na'am malam iqra to ku ba shi na su ku karanta ne ku ba shi speaker karanta mana bai karantu ba? ta yi babu ne an yi kokari ko? abinda aka rubuta shi ne laye ruddul kadara illa du'a wannan watsatsun ai lamalu ce lamalu ماشي الالف باوجي يجي لمالو لا يرد القدر الا الدعاء يجي با abin da ke hanka da kaddara wallahi ba addu'a la ilaha illallah
kaddara suka ce in ta zo sai addu'a malam ta bishi kamar skat mizan ta taka a a to shine inda za ku samu littafi a shafi na ɗari biyu da sha bakwai sai ce du'a'un lil aulad addu'a saboda yaya da za mu yi musu duk yayan musulmi a ko'ina ne kuma duk ku ce amin wa lokacin da kai ma wani addu'a kai ma kanka اللهم بارك لنا في أولادنا آمين واحفظهم
آمين ووفقهم آمين.
لطاعتك آمين.
وارزقنا برهم آمين.
اللهم يا معلم موسى آمين.
علمهم آمين.
ويا مفهم سليمان آمين.
فهمهم آمين.
ويا موتي لقمان الحكمة آمين.
وفصل الخطاب آمين.
آتهم الحكمة وفصل الخطاب آمين.
اللهم علمهم ما جهلوا آمين.
وذكرهم ما نسوا آمين.
وابقى عليهم من بركات السماء والأرض آمين.
إنك سميع مجيب الدعوات آمين.
اللهم إنا نسألك لهم قوة الحب آمين.
kana roƙa mana ƙwarin hadda ka roƙa musu ya wanda ka ilmantar da annabi musa ka ilmantar da yayan ya wanda ka ba annabi suleiman fahimta ka fahimtar da su ka tsare su da makircin yan duniya da miyagu ka kare su aljanu da mutane duk marasa lafiya su yamu allah ka ba su lafiya ka tada kafaɗin su wata alaihi min barakati sama'i wal ardh innaka samijibud du'a allahumma inni as'aluka lahum quwwatal himma wa سرعة الفهم وصفاء الذهن واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا أرحم الراحمين اللهم حبب إليهم الإيمان وزد في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والإسيان واجعلهم من الراشدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلهم سكن إماما اللهم اجعلهم أوفر عبادك حظا في الدنيا والآخرة واجعلهم من أوليائك وخاصتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allah ka tsare su, Allah ka kare su, Allah ka zarge su a karatu, Allah ka su Allah ka tsare su, wani makinci da ake kula mu ya'yan musulmi Allah ka mayar kan masu na Subhan Rabbi ka Rabbi Izzin amma ya sako, wa salamun ala musulmi, alhamdulillah.
Mata ta kalar datan musulunci.